أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتق يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah muna yabo gare shi da yassare mana haɗuwa a wannan masallaci masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a tarayyar najeriya a wannan yammaci na laraba sha biyu ga watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine sha biyun ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lissafin da ake kira lissafin miladiyya jiya mun tsaya a aya ta ɗari da goma sha tara ko a karatun da muke na wannan darussa na tafsiri na alkur'ani mai girma kuma musamman daga abin da malam abdulrahman bin nasir ibn sa'di ya rubuta a wani littafi nasa mai albarka a mun karanto dai mun yi fassara dunkulalliya sannan muna cikin karanta sharhin za mu tashi inda yake cewa wa hadha nasibu al-mafruḍ alladhi aqsama lillahi annahu yattakhidhuhu ذكر ما يريد به ba Allah madauke ba mu labari ba cewa shedan ya rantse ba wai alkawari kawai ba yayi rantsuwa cewa zai batar da ɗan adam kuma zai sanya musu gurace-gurace zai umarce su da abubuwa na saɓon Allah daban-daban. To manufarsa ita ce wannan ɗin, shi ne abin da malam yake gaya mana a nan, cewa wannan yanki ko rabo da ya ce nasa ne zai riƙa daga cikin bayan Allah. to zakara ma yuridu bihi shi shaitan din ya ambaci manufarsa a kansu wacce manufa yake so ya cimma dangane da su wa ma yaqsiduhu lahum kuma me yake nufi dangane da su shine yake cewa wala udillannahum kuma wallahi sai na batar da su in ji shi ai an siratul mustaqim zai batar da su daga hanya madaidaiciya balalan fil ilmi wa balalan fil amal zai batar da su batarwa a ilimi ya hana su gane addini ya karkatar da su daga fahimtar gaskiya da karɓar gaskiya ya sa su zama ba su san shiriya ba su ƙi fahimtarta ya sa musu shubuhohi su kare ganinsu da jinsu da ƙwaƙwalansu daga fahimtar gaskiya kuma ya angiza su su yi watsi da gaskiya sannan kuma ya ɓatar da su fil amal a aiki a aikace ba za su aikata abin da za su samu yardar Allah ba, za ka ɓatattu a ilimi, ɓatattu a aiki. Wani shi ne balal, wani umanniyan nahum, kuma ce zan sa musu guri, su ta gurace-guracen cewa za su samu kaza, yace ai ma'al iddilali tare da ɓatan, la'umanniyan nahum an yanalu ma nalahul muhtadun. zan sa musu burin su rika tsammanin za su samu abin da shiryayyu suke samu kaga dai in mutum batacce ne ai sai ya fidda rai ba zai sa ran cewa zai samu abin da shiryayyu za su samu ba ko to amma shi shedan zai sanya waɗannan batattu da ya batar har su rika jin abin da suke aikatawa dinnan zai cancanta musu abin da muminan ma za su samu ji ana to ai aljannar ba ta ku bace ba abin da za ku isa in Allah ya so mu shiga aljanna mu ma za mu shiga muna sa rai duk aikin da muke marar kyau wa hadha huwa al-ghurur bi ainihi wannan kuma shi ake cewa rudi mutum ya rudi kansa falam yaqtasir ala mujarrad idlalihim bai takaita kawai akan batar da su din ba hatta zayyana lahum ma hum fihi min ad-dalal har sai da ya kawata musu suke ganin kyawun batan da suke ciki kun ga kuwa babu tashin hankali irin batacce ya rika kallon kansa shiryayye ko kuma har a ƙawata masa batan ya rika tunƙaho da batan har yana alfahari da shi Allah ya tsare mu yace wa hada ziyadatu sharrin ila sharrihi wannan ƙarin sharri ne akan sharrin su haitu amilu a'mal ahli nar domin ku aikin su aikin yan wuta ne almujiba lil uquba ma'ana ayyukan da suke wajabtar da a samu uquba amma kuma wa hasibu annaha mujibatun lil jannati gashi suna aikata aikin ‘yan wuta amma suna zaton cewa wannan aikin ‘yan wutan shi zai kai su ma aljanna ko haka za ka ji wani yana faɗa yana cewa ai abin a zuci yake wannan da aikin da muke aikata ina ruwanku sai dai ku ga mu ma aljanna gashi fa yana kan barna yana kan bata amma har alfahari yake shi yasa duk abin da zaka gaya masa na nasiha zai ji ba da shi ake ba wa'tabir ko in ce wa'tabar dalika bil yahudi wan nasara wa'tabir ya kamata na wa'tabir dalika bil yahudi wan nasara kai ka dauki izina kai mai karatu ka dauki izina da yahudu da kiristoci a cikin wannan bayani wa nahawihim da makamantansu fa innahum domin ku su kama haka Allahu anhum kamar yadda Allah ya mu labari ne dangane da su وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى gashi suna kan yahudanci suna kan kiristanci amma suna cewa babu mai shiga aljanna sai ba yahude sai ba nasare ma'ana yahudu suna cewa ba mai shiga aljanna sai ba yahude kiristoci ma suna ganin su ne kawai saved ones su kaɗai za a yi saving ko don sai biyo ɗin nasu ne shine kamar da suke ɗauka annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ya ce tilka amaniyu wannan burace buracen su ne haka suke buri kuma an ɗauko lafazin amaniyuhum ne yawwa shi abinda ya jawo malam ya ɗauko wannan ayar ke kaga dai bata tabbataccen bata a gundun musulmi ba yahude batacce ne ko ba haka bane kirista ma batacce ne babban dalilin bata shine ƙin imani da ƙin yarda da annabci da kuma manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin duk waɗannan sun kafirce masa duk wanda ya kafirce wa manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai yadda shine annabin ƙarshe ba bai yadda cewa Allah ya aiko shi irin yadda ya aiko annabi Musa ba bai yadda cewa Allah ya aiko shi irin yadda ya aiko annabi Isa ba domin a wurin musulmi annabi Musa annabi ne manzo ne Allah ya aiko shi a wurin musulmi annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane manzo ne mutumin kirki babban mutum mai daraja Allah ya zabe shi ya aiko shi to bayan shi kuma Allah ya ga dama ya aiko manzo na ƙarshe ba a cikin banu Isra'ila ba ya sanya shi a cikin Larabawa ganin damarsa ne Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ya fi kowa sanin inda zai sanya manzancinsa, ya sanya shi ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu A gurin Yahudu da Nasara, annabi Muhammad sallallahu ba annabi ba ne, ba su yarda da shi ba. A gurinsu matsaryaci ne ya kwafi littattafansu ya yi da'awa. Kaga ko duk wanda ya faɗi wannan ai kafiri ne. An gane? Shi yasa bai halatta a sami musulmi yana kokwanton kafircin Yahudu ko Nasara. an gane yau zai hasarar nasa imani saboda su a wurinsu annabi sallallahu alaihi wasallama ba su yarda da shi a matsayin annabi ba kuma babu wani mutum da ya isa ya shigar da mutum musulunci in har mutumin nan bai yarda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kun gane wannan yanzu to shi to amma duk da haka da irin gurin da suke yi suna gurin cewa ba mai shiga aljanna sai su mun karanta wannan a baya a suratul baqara ko da zancen su da maganganun da suke da da'awar da suke yi cewa su kaɗai su ne za su shiga aljanna Allah ya ce wannan haka suke tamanni buri kawai suke yi wa kadhalika fadin Allah madaukaki kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahu haka nan muka kawatawa kowace al'umma aikinta duk wata al'umma duk wata tafiya sai ka ga da su a kan karkata amma sai shaidan ya ƙawata musu ya yi ado ga ɓatan nan kaga har abin burgewa ne sai kaga ana kallon shiriya ana ganin ita ce bakon addini ko sabon addini eh shiriya da manzon Allah sallallahu ya zo da ita binta ana ganin shine ɓata har ma faɗa ake ko ce ɓatattu ko wanda suka canza addinin su sun ƙi bin addinin iyaye da kakanni ana ganin abin da iyaye da kakanni suke kai shi kaɗai shi ne shiriya ka ku wannan ƙawatawa ne da shaidan ke ƙawata musu ayyukansu Allah ya tsare mu da faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala shin bana ba ma ba ku labarin waɗanda aiki suka fi hasara ba a wajen aiki ma'ana sun fi kowa hasara da taɓewa a ayyukansu don me aikin nasu wani aiki ne wanda ga siffarsa alladina dalla sa'ayuhu wanda aikinsu shine sa'ayinsu ɗawainiyar da suke kai kawo da suke yi ya ɓata a kan ɓata suke yi fil hayati duniya a rayuwar duniya wa hum amma duk da haka yahsabuna suna zaton annahum yuhsinuna sun'a cewa aiki mai kyau suke yi wanda zai cancanta musu shiga aljanna Qur'ani in yana fassara kansa daɗi ko ba ka ban ba wanda ba zai gane wannan zancen kana jin wannan sai kuma ka ji wannan sai ka ce lalle wanda ya faɗi wancan shi ya faɗi wannan kuma maganar iri ɗaya ce haka batattu suke to dama in mutum ya yarda bata yake ai ba zai ba ko haka dai shine hankali amma galibi sai ka ga mutum yana kan bata amma kuma yana ganin shi ne ma ya fi shiriya shi yana ganin kai da baka bi hanyarsa ba kai ne ɓatacce don me baka gane abu yadda ya gane ba ko to wannan ita ce siffar duk ɓatattu haka masu bidi'a kuma wannan shine dalilin da yasa malamai suke cewa dan bidi'a ba shi da tuba ba ana nufin in ya tuba ba za a karba ba ko ana nufin ai tun da shi yana ganin akan daidai yake to yaushe zai tuba yau yana ganin shi shine wanda yake kan gaskiya don haka ba zancen ya tuba Allah ya kyauta shi yasa da aka yi ta mamaki idan mutum ba za ka ce jahili gaba ɗaya ba amma kuma akwai abin da ya jahilta na gaskiya ya jahilci gaskiya domin in dai mutum yana so ya shiga aljanna ya kamata a ce ya bi gaskiya kada ya damu da me mutane za su ce kada ya damu da me zai samu na duniya in kuwa mutum bai iya hararowa hasarar da yake ciki ba to lalle ku duk karatunsa jahili ne haka ne to Allah ya taimaka Allah ya tsare sai ce wa qala ta'ala anil munafiqin har yanzu dangane da munafikai Allah madaukaki yana cewa innahum yaquluna yawmal qiyamati lil mu'minin haka ba su cewa mu'minai alam nakum ma'akum in sun gansu a wuta ku ba tare muke ba ku kyale mu man tunda a masallaci ga sahu ga sahu haka muke ga jiki ga jiki inda munafiki yana zuwa masallaci eh a zuciyarsa ne bai yarda da Allah ba bai yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba durin kiyama sai munafikai sai su kalli mu'minai sai su ce alam nakum ma'akum qalu bala sai mu'minai su ce i kwarai kun kasance tare da mu a duniya walakinnakum sai dai ku fatantum anfusakum kun fitini kawunan haka kawai kuka ki yarda da gaskiya kuna son duniya da matsayinta da kar a zage ku a ƙasa kuna tare da kafirai ba kwa son su ce muku kun bar hanya kuna son su yaba muku wata rabbastum kuma kuka rika zuba ido kuna jiran ku ga halaka ta same mu mun halaka ko annabi sallallahu alaihi wasallama a zo a kashe shi ko ya mutu ko dai lamarinsa ya taɓarɓare shi ne kuna dako dakon sharri shi ne wata rabbastu shi ne attarabbus kuna dakon sharri wartabtum kuma kuka yi kokonto ba ku yadda ba mu mun gaskata har zuci mun sallama wa Allah duk abin da ya faɗa mun yadda duk inda manzo ya ɗora mu mun bi shi amma ku zuciyarku akwai kokonto kuma wannan shine haƙiƙanin al'amari wartabtum mene wa gharratkumul amani gurace gurace da shaytan ya muku suka ruɗe ku hatta jaa amrullahi har lamarin Allah ya zo kuka mutu kuka bar duniya wa gharrakum billahi zurur na ruɗi mai ruɗi ya ruɗe ku da ruɗin su shine shaytan ku ji tsayuwar hujja da ƙarfinta ba ƙarya a ciki wannan shine kuma yanzu inda munafikai wayo ne da su a yadda suke ganin suna da wayo in dai sun yadda a Alƙur'ani Allah ya faɗi wannan zancen cewa haka zai faru gobe kiyama ta ya kamata tun yanzu sai mutum ya tuba ya bar munafincin sai ya koma kan gaskiya dan kar a gaya masa irin wannan magana ko akwai ƙarya a wani magana babu ƙarya magana ce ta gaskiya cewa da ruɗi da sa ran musuluncin zai zo ya ƙare ai za a zo a gama da shi ku rabu da su eh ku rabu da su lokaci zai zo duk za a zo mu ga ƙarshen su kuma mu ji daɗin mu a duniya haka ake gaya musu kuma sun yarda duk abin da Allah ke faɗa a Qur'ani manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ba su yarda ba suna ganin duniyar nan da a zo a shimfiɗa musu ita za su zo su more bayan an gama da muminai sai kuma kwaf ɗaya sai Allah ya ɗauke rayuwar sai su mutu sai ya bayyana ashe abinda shi ɗan ɗin ne yake sa musu a zuciya wallahi ba haka bane Allah kyauta kai qur'ani wallahi gaskiya ne hmm? wa qawluhu faɗinsa kuma da ya ci gaba shi shaidan yana cewa wala amurannahum kuma zan umarce su fala kunna azanan an'am za ku ga za su rika ya rantse yace ya rantse sai ya umarce su sai sun rika gutsure suna yayyanke kunnuwa na dabbobi don su sanya su su zama alama na dabbobin da aka ajiye su aka yi bakance za a ajiye su domin gumaka da ɗagutai ga su ya fassara mana ce ai bi taqti'i adaniha za su rika yanke kunnuwan su waɗannan dabbobi wa dalika wannan abin da yake nufi shine kalbahirati was-sa'ibati wal-wasilati wal-hami ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا آم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ودعنا من أكيبا ملاباري آه سورة المائدة wasu dabbobi ne ma'ana dabbobi Allah maɗaukaki ya sanya waɗannan kafirai sai su kama su dabbobi dai na ni'ima su raƙuma da shanu ko da tumaki da awaki sai a samu kunnen wata sai a gutsure sai a ce wannan sa'iba ce don ma'anar sa'iba ai maturuka wadda aka batta ba za a yanka ba ba za a ɗora mata kaya ba haka za ta yi ta yawanta irin yadda kuke ganin shanun mutanen indiya ko a indiya ai ba a yanka shanu ko yawwa shi yasa suke cewa su vegetarians ne an nama ma ba sa ci umuman za ka ga saniya a ciyar da ita ta ci ta ƙoshi sai ta yawo duk inda aka ganta sai a kauce duk inda ta zubo kashi ko fitsari sai a nemi tabarruki da shi a ɗiba a shashafa a jiki a yi abubuwa duk inda ta je ta sa ta ture wata rumfa mai ita sai ya murna an masa ta'adi zai samu lada haka fa tunanin su yake yau to waɗannan irin abubuwan sukan sa musu wasu alamu da za a ce wannan ta gunki wane ce wannan ta gunki wane ce wannan ta gunki wane ce to shine abin da yake nufi suna da sunaye daban-daban gwargwadon shekarunsu da sauransu kamar da dai yake a wannan aya yace fanabbaha bi ba'd dalika ala jami'ihi nan yayi fadakarwa ne da wasu daga cikin su akan dukkanin su ma'ana ko da wannan sunan ko ba da wannan sunan ba duka dai wanda aka yanke wani bangare na kunnensa aka sarayar da shi aka hana hawansa aka hana yanka a ci aka hana dora masa kaya to in wannan dabbar su ake nufi yace wa hadha nau'un min al-idlal wannan shi ma nau'i ne na ɓatarwa, ya tabi ta harima ma a Allah domin yana hukunta haramta abin da Allah ya halatta, ko? Ba Allah ya halatta a yanka waɗannan dabbobi a ci ba, to amma su sun haramta saboda sun ɗauke su an yi bakancensu da ko an yi abin nan an yi bakance domin waɗannan wato gumaka. Bal wasu ma su ne gumakan, ko kamar da muke ba da misali da na Indiyan, ai su ana ɗaukar su ne abin bautar ma gaba ɗaya ba wai an ajiye su ne domin gumaka ba. Yawwa. Au tahlili ma harrama Allah ko kuma yana hukunta a halatta abin da Allah ya haramta. Wa yantahiqu bidhalika min al-i'tiqadati al-fasidati wal ahkam al-ja'ira ma huwa min akbar al-idlal. Daga cikin su ko abin da za a riskar da wannan shine ayyuka daban-daban ko aƙidu daban-daban na ɓarna da hukunce-hukunce karkatattu waɗanda suna cikin nau'i daban-daban na wato ɓata babba wanda shaidan da duk ya ɗora mutane a kai wala amuran nahu bayan nan sai ce zan kuma umarce su fala yughayyirunna khalq Allah lalle sai sun canza halittar Allah sai sun canza mene halittar Allah malam yake cewa wa hadha yatanawalu taghyir al-khilqati adh-dhahira wannan ya kunshi canza halitta ta zahiri yadda Allah ya halicci halittarsa a canza masa bil washmi ko ta hanyar yin kalangu tattoo ya kun san shi ko yawwa shi ne kalangu da yar katsina muna haka ake cewa ko yar katsina ake cewa mu dai nan haka muke cewa da shantu da ake yi haka mata aida suna yi yawwa a ina ji yanzu sun daina ko yawwa da ta nan gefen fuska yawwa to kuma da na zamani irin wanda tura suke yi yanzu a zana maka komai kake so a jikinka wani bangarori na jiki ta gani maza da mata suna yi wani in ka kalle shi ba can gani gaba ɗaya jikinsa ya zo ya tuɓe an zana masa wannan abubuwa wannan shi ake kira mene alwashmu alwashu shine tattoo yawwa to kun wannan canza halittar Allah ne Allah ya yi ka siffa kaza ka ji kai ba haka kake so ba da mene wal washr al washr shine feke hakware dan baki ya kyau daga nan aka dauko shirya al washr larabci ne eh haka yake dan uwan nasa shine at-taflij zai zo ya ambace shi yawa wannams wannams annams kuma shine aske gashin gida za ga mata da yawa ba sa son tuzuzu gashin gida ko sai a kai gyara shi a feke shi ya koma kamar fensa wannan shine mene annams yawa to duka yana cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci masu aikatawa wattafalluji to attafalluji shi kuma shine yin wushiriya ta hanyar amfani da wani abu da za a raba tsakanin haƙwari alwashrun feke haƙorin an gane yawwa attafallujin kuma matsa haƙorin tsakani da juna a sa wani abu ana turawa nan gefen ana turawa nan gefen dan ai creating wushiriyar da ba ita ana fahimtar abu yawa to duk kuma wannan suna zuwa ane musu lil husni ay lil jamali dan su kyau eh wala hayu zalika da makamancin waɗannan abubuwa mimma abwaabun bihi shaytan na daga abinda shaytan ya batar da su ko ya ce abwaahu saboda menene aiki ne ko ya batar da su ne a aikace yawa fa ghayyaru khilqatar rahman sai suka canza halittar Allah mai rahama. Allah mai rahama ya yi mu wasu farare, wasu baƙaƙe, wasu dogwaye, wasu gajeru, wani mai hanci, wani ba hanci. Ko? Ka je a yi maka operation don kana da takusasshen hanci a mayar maka shi mai tsini duk wannan yana cikin irin waɗannan abubuwa. Ai wasu suna yi ko? Ko san su da yadda yawa. To in an hana hatta abin da yake nan ka rage shi saboda kyau ko kamar da matan suke yi ai kun ga tun da an hana wannan to ina ga mutum ya je kuma gaba ɗaya ma a canza shi ai transforming ɗinsa gaba ɗaya ko transgender da ake cewa mutum ya je gaba ɗaya ya ce shi baya son zaman sa namiji so yake a mai da shi mace na mata na mata dama tun la'alla za ga yana irin wannan maganganu da kwarangwade-kwarangwade irin na mata to kuma sai ya ce yana so a yi masa operation to yanzu suna yi duk wannan yana cikin ne taghyiru khalqillahi haramun ne ko mutum ko mace ta ce ita ta fi son ta zama namiji haka fa duk shedan din yake aiki za ka yi mamaki shi dan adam wai duk halin da Allah ya sa shi kawai sai ya ji ya ishe shi ba haka yake so sai yake da ya ji wani yanayi na daban sai ɗanɗana ya ji ya waɗancan suke ji to kuma yanzu zuwa in an tafi ba a dawo sai sai shi a ne da shi kaza shi ya fi son ya gan shi kaza sai kai mamaki ka ga yadda mata sai a samu mata wasu kuma so suke su zama maza style ɗin gashin su gaba ɗaya sai a kuma da su a yi ta yankin aski a ma'ana a rarrage gashi gaba ɗaya sai su koma ba sai su koma sa t-shirt irin ta maza ko kaya da irin na maza shi kuma na mata na mata shi ma sai ya koma wai mace yake so gododo da shi haka bakin gudu wani akwai abin takaici da abin dariya yawwa to duk wannan me yake dora mutane a kai shi ɗan ne kuma rantsuwa yayi sai ya ci gaba da yin wannan abu za ka karga mu ka fara ran haka kawai za a daina wannan abu da shedan to za a ci gaba sai wanda Allah madaukaki ya shiryar sai su tuno cewa Allah ya hana sai su dawo bin Allah ta'ala sai su tuba sai su rayuwa ta addinin musulunci amma akwai waɗanda suke kawata musu wannan kai in kana magana ma a kan wannan abun a wani wuri za a ce ku zai yin kawayawan malaman nan su har yanzu akan wannan ishu din suke magana mun wuce wannan abun tuntuni haka za ka ji kuma ga shi zance ne daga cikin alƙur'ani littafin da baya tsufa Allah ya ba mu labari shaitan ne alƙuri ya ɗora su akan wannan ya rantse kuma suka bi shi suke kai su suna ganin ku ku ne ƙauyawa ba ku gane irin wannan rayuwar ba tun da gashi har sun samar wa kansu lobby a ƙasashe manya a duniya kun san lobby waɗanda za su bi manyan masu kuɗi masu kamfanoni su shiga siyasa su matsi shugabanni su zama suna da tasiri a kansu suna sanya su sune musu abin da suke so shi ne ake ce ma lobi ana so annobi yahudi yawa lobi na yahudawa da suka kame america misali ai su suke yin duk abubuwan da suke sawa ai wa falastinawa a kwace kaza nasu kullum kai ka dauka america mallakar yahudawa ce sai da suke so su america duk an fi karfin su akan wannan saboda waɗannan mutanen su suka mallaki dukiya su ne masu bankuna su ne masu manya-manyan kamfanoni da su suke kuma financing campaign na siyasa tun da su za su financing campaign duk mai financing campaign ba dama a hana shi sai a kowace irin gwamnati ko ba haka bane in to irin wannan abin su sai su ce to a ɗauki kuɗi kaza kaso kaza na budget a je a kai ƙasar yahudu su sai makami su ci gaba da kashe Falastina. Wannan shi ne fa actual abin da. To irin wannan har suka samu lobi su masu irin wannan halaye din miyagu sun sa ƙasashe sun sa dokoki cewa dole ne sai an halatta yin haka a ƙasashe. Ko ba haka ake ciki ba. An bi ƙasashe ta hanyar United Nations. Yawwa sai an matsa wa mutane sun sa hannu cewa za su yadda za a yi kaza za su yadda za a yi kaza. Allah kyauta haka dai kuma da yake Allah kuma Allah ne sai ya kawo wani shugaban sai ya ce an daina duk waɗannan abubuwa wata ran kuma wani sai ya dawo da shi haka wani ma haka demokuraɗiyyar take ɗan adam ya yi abin da ya ga dama ya bar abin da Allah ya ce ya yi ya Allah ya Allah ka shiryar da mu Allah kuma ka cece mu daga duk wani mummunan hali wanda ba ka yarda da shi ba to shi ne ce wala amuran nan a mun karanta wannan ko sai ce wala hau dalika mimma aghwahum bihi ash-shaytan faghayyaru khilqata ar-rahman wa dalika yatadammanu at-tasakhkhut min khilqatihi kazantan da muke wannan ya kunshi mutum kaji ya kyamaci yana fushi da halittar Allah yadda Allah ya yi shi shi haka ne baya so shine at-tasakhkhut min khilqatihi ya duba halittarsa sai ce shi fa baya son haka shi ya fi son idan su farar fata sai fara bilicin ko sai a je a soyo wannan a soyo wannan mai namiji fa ka gan shi yana wani kala kala haka ko suwa zai nuna wa uku kuma yanzu harkar ba ta wannan ba ce harkar naira ce ko duk nunin ka in da naira duk abu na biyu so za ka je ka samo shi da sun fahimci waɗannan abubuwa amma mutum yanzu ne kawai ya halaka kansa ya ɓata a ta bilicin kuma yana dainawa sai kuraje kuma sai muni sai dawo duk inda ka bi hanyar da ba ta Allah ba haka za ka sha wahala da azaba Allah ya tsare mu to shine at-tasakhut kaji kana fushi da halittar da Allah ya yi maka wal qadha fi hikmatihi kuma da sukan hikimar Allah hikimar Allah ce shi ya san abin da ya ga dama ya halicce ka baki wala Allah wani abin ba ka iya suranto shi ba wala Allah Allah ya yi ka baki ne don wani farin mutum ne izgili da kai ka samu lada ya zama shine sababin shigar ka aljanna ko wani mai ji da kansa sai ya yi maka izgilanci ya ce kada Allah ka tashi ka an ka zo baki da kai kai kaza da kaza to kila wannan din shine zai sa a ɗebo ayyukansa masu kyau a baka ran kiyama kawai sai ka zo ka shiga aljanna yanzu inda ka san haka za ka yi bakin ciki don an sa ka baki don haka kar kai fushi da halittar da Allah ya sanya maka kar kai fushi kai babban abin da kake so shine me gobe kiyama ka ganka a aljanna don wannan duniyar temporary zama ake a ciki to meye kuma wanda ya aibanta kaɗin shi ma bai rasa aibu ba ko akwai wani wanda yake 100% perfect a komai na halittarsa babu wannan ɗan adam komai ka kalle shi ya yi zam dole in ya ce kaza to akwai kaza saboda dai shi ɗan adam ne to dole ɗan adam ne duk ɗan adam kuma akwai abin da Allah bai bashi in ya bashi wannan to ya hana shi wancan babu mai kamala sai Allah ta'ala shi kadai shi ne komai nasa daidai don haka karka damu in wani ya maka izgilanci ya ce ma gadere ya ce ma mai takulallen hanci ya ce ma mai figi-figi ido ko wani ka ana masa ba'a idan yan china da kaza da kaza dukkan kaza ba ruwan haka Allah ya yi ka ka kwantar da hankalinka ka nemi yardar Allah Allah maɗauki ya gaya mana ka'ida ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa ko wa ja'alnakum mene shu'uban wa qaba'ila limada lita'arafu faqat iyakar aikin kenan lita'arafu wannan illa ce mansusun alaiha Allah ya yi nassi akan illar ikhtilafi a halitta kuma ya faɗa mana a suratul ruh ko ya sanya shi a cikin ayoyi wa min ayatihi ya ce jero mana ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum wa alwanikum sabanin harshen ku da kuma launin ku duk wannan sai sanya shi a matsayin ne me ake nufi da aya ayat kauniya tura fatu'tabar ayoyi ne na halitta ka gan su ka ɗau izina sai ka ga wani ka ce Allah da iko yake jiyar da Allah ya wane Allah da iko yake jiyar da ya wannan raƙumin Allah da iko yake ka duba ka ga halitta kaza wata ƙasa wata sama to wannan shine izinin da ake so ka ɗauka ka ga girman mai halittar da ƙwarewarsa da kuma hikimarsa amma ba don wani abu ba don ƙarshe me ake so ka ɗauki waccan izina sannan kuma ka zo a wannan aya ta suratul hujurat kai ne lita'arafu dan kusan junanku cewa wane kaza ne wane kaza ne dan kabila kaza ne wane su ma suna da alheri kaza karka kyamaci mutum saboda kabilarsa ko dan kabila kaza ne in kana ganin kafi ko kabilar ku tafi wannan kabilar wani abu to su kuma wancan kabila suna da abin da suke da shi ko ba ku da shi haka ne ko ba haka ba zaka karka kaskanta kowace kabila duk halittar Allah ce haka ya ga damar halitta kai ka gode wa Allah akan ni'imomin da ya maka a halittar da ya maka ko a kabilar da ya sa ka abin da ba ka da shi kuma ka nema abun ubangiji ya tallafa maka tunda shi ne mai kamala ina jin ai ba shi da wahala ka fahimci wannan abu wannan ita ce karantarwar musulunci za ka karka shiga cikin masu aibanta mutane da halittar su ko da makamantan irin waɗannan abubuwa sai ce wal qad hafi hikmatihi wa atiqad da ƙudurtar أن ما يصنعونه بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن da ɗaukar cewa da ƙudurta cewa su abin da suka yi da hannunsu ya fi abin da mai rahama ya halitta shi yasa suke gyaggyarawa ko Allah ya yi ka kaza sai ka ji kai baka gamsu ba kana so ka je a canza maka halittar ka koma wani abu daban saboda wannan wanda za ka yi din kana ganin ya fi na Allah ta'ala wa adamin riba bi taqdirihi da rashin yadda da kaddararsa wa tadbirihi domin ai yana cikin kaddarar Allah da ya halicce mu da wannan tsari tunda haka ya so ita kuma kaddara ba a canza ta ko kaddara ba a canza ta saboda hukunci ne da aka riga aka yi shi tuntuni me yasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam har ya ba mu labari cewa Allah ya yi wannan abun na ƙaddara da mu physically da ayyukanmu da za mu aikata duka Allah ya kintsa ya rubuta ya san komai shekara dubu hamsin tun kafin ya halicci sama da ƙasa ai saboda babu zancen canzawa ba shi yasa har ya faɗi rufi alƙalam ko an ɗauke alƙalami an ɗauke alƙalami wajaffatu suhufu takaddu sun kaikashe ashe in ka koma kana so ka canza ma ba za ka iya za ka kaddarar Allah tabbata take haka za a gani wannan kuma shine zai nuna hikimarsa da iliminsa da ƙwarewarsa cewa ya yi abu tun kafin wani lokaci kuma har zuwa yau bai canza ba in ba shi da ya isa ba wa isa yi wannan to ba ka canza kaddarar Allah haka nan kuma ba ka canza tadbirin Allah yadda Allah yake gudanar da halittarsa ya halicci wannan ya zama kaza don ya dace da aikin da yake ya halicci wannan ya yi kaza don ya dace da siffofinsa haka wannan tsari na gudanar da duniya ba za a iya canza shi ba wa yatanawalu aidan wannan maganar har yanzu ta kunshi taghyira al-khilqati al-batina canza halitta ta ciki yanzu mun yi zancen halitta ta waje physical appearance ko yauwa to kuma akwai canji da halitta ta ciki ma'ana ɗabi'u fa inna Allah ta'ala to domin ku Allah maɗaukaki khalaqa ibadahu hunafa'a ya halicci bayinsa miƙaƙƙu akan as-siratul mustaqim mafqurina ala qabulil haqqi wa itharihi ya gina su shine mafturin ya kirkire su ya gina su ya halicce su akan karɓar gaskiya asalin ɗan adam in aka bar shi da gaskiya karɓar ta yake wani ita ce fitra wani shi ake nufi dama da fitra ila hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam a ma min mauludi illa wa yuladu ala alfitrati duk abin haihuwa ana haihuwarsa ne akan fitra wannan shine fitra wato ainihin ginin asali wanda Allah ya halicce ka a kan yadda in aka gitta maka gaskiya ka yadda da Ubangiji mahalicci za ka karɓa. To haka Allah ya mutane. Shi yasa Allah a cikin suratu Ar-Rum ina jin aya ta talatin. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله kun ganin sai aka ce la tabdila li khalqillah sai kuma Allah ce zalika ad-dinul qayyim shi yasa al-imam at-tabari ya rinjayar da wannan fassarar cewa canjin addini ake nufi ba canjin halitta ba. Shi kuma in kuka lura da abin da malam ya nan ya haɗa dukkan akwalin malamai. Domin riwayoyin da suka zo daga wasu daga cikin sahabbai abin da ake nufi fala yughayyirunna khalqallah sai suka ce abin da ake nufi shine wannan yutsire kunnuwan al'an'am. Wasu kuma suka ce canza halitta na wancan alwashmu wannamsu wattafalluji da sauransu duk akwai riwayoyi a kai wasu kuma suka ce abin da ake nufi canjin addini canjin addini to sai suka kawo suka fassara da wannan ayar fitratul lahi allati fatara an-nas alaiha wannan shi kuma abin da al-imam at-tabari yace shine rajihi an fahimta amma kun ga a fahimtar da malam yayi sai kasa abun zuwa physical da kuma internal wannan fassarar za ta tafi da dukkan riwayoyin da aka ruwaito ga waɗancan wanda suka ce canza dabbobi da canza halittar mutum da kuma canza addini ɗin duka fassarar za ta ɗauke su ko kar a canza fitra shine abin alkhilqa albatina kar kuma a canza halitta ita ce physical appearance Allah ta an fahimta da shine wannan sai shi mafturina ala qabulil haqqi wa itharihi duk ɗan adam an gina shi ne akan karɓar gaskiya da kuma fifita gaskiya shi ne isa fifita gaskiya akan ƙarya a wa zuyyinat a nan faja'at humu shayatin kuma sai shaydanu suka zo fajtalat hum an hadha al-khalq al-jamil wannan nassin hadisi ne malamin ya ɗauko haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah maɗaukaki ya faɗi a cikin hadisi ƙudsi, na halicci bayi na hunafa miƙaƙƙu a kan hanya, fajitalat humus shayatsinu, sai shaiɗanu suka zo fastahaffat bihim, fajalat bihim, shine ma'anar abin nan fajtanathu suka rena musu hankali suka fizge su suka yawo da hankalinsu suka batar da su daga asalinsu suka cire su suka sanya su ya tajawwalu shine abin nan fajtanathu suka sanya su masu ciruwa daga nan zuwa nan asalin kalmar kenan ma'ana suka sanya su daga shiriya suka mai da su bata ana fahimtar zancen to shine yake cewa ma'ana suka kawar da su an hadal kalqil jami daga wannan halitta mai kyau ta bin hanya madaidaiciya wa zayyanat lahum sharra wash-shirka wal-kufra wal-fusuq wal-isyan shedanu suka kawata wa dan adam sharri yana aikata sharri yana jin dadin sa yana aikata sharri yana ganin sharrin nan abu ne mai kyau kuma suka ƙawata musu shirka mutum yana shirka har yana nema ya nemo aya daga cikin alƙur'ani ta taimaka masa ya ci gaba wannan duk tazyini ne na shaidan kuma haka bane haka nan kuma mutum yana kafirci yana ganin shine abu mai kyau shine birgewa shine wayewa kishiyarsa shine ƙauyanci wal fusuqa mutum yana fasikanci amma kuma yana ganin shine wayayye su ne mutane su ake sauraro su ake ji da su duk kawatawar waye iblis wal isyan da kuma duk nau'in saban Allah mutum yana yi amma yana ganin wani abu ne na birgewa abu ne mai kyau fa inna kulla mauludin wala shi kowanne abun haihuwa yuladu alal fitrati kamar da hadisin da muka ambata ya nuna ko walakin abawahu walakin abawahu sai dai iyayensa biyu uwa da uba yuhawwijanihi ta hanyar tarbiyya su za su mai da shi ba Yahudi, au yi nasiranihi ko su mai da shi Kirista, au yi majisanihi ko su mai da shi ba majusi. Wani hau zalika da makamancin wannan ma'ana kowanne uba ko in ce kowanne yaro yana tafiya a wajen addini ne gargwadon tarbiyyar gidansu. Abinda ake a gidansu shine addininsa da zai tashi da shi. Shi ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan amma asali kowa an halicce shi ne ya zama mai san Allah mai bin Allah mai gaskata Allah ba shi ne har kullum muka bi wannan zancen na kan bamu wani labari da malamai suke wasu malamai suke cewa da za a samu yara a ɓoye su a wani ɗaki ba su taɓa magana da kowa ba ba su taɓa ganin kowa ba a samu hanyar da za a ba su abinci yana zuwa amma ba su taɓa jin muryar kowa ba ba su ga kowa ba kuma a ce su rayu har zuwa lokacin da za su fara magana. To in suka zo fara magana in aka tambaye su waye Ubangijinku za su ce Allah. Saboda shi wannan ilimin sanin cewa Allah shi ya halicci halitta yana nan a cikin kowa ba buƙatar karantarwa ba sai an koya ma ba. Ce sa annabawa da suka zo duk sun san wannan. Ba ku ga annabawa suna faɗa da mutane a kan cewa wanda ya halicce ku shine wani ba in an tambaye su man khalaqakum me za su ce Allah dan ka duk sun san malici ashe menene rikicin tsakanin annabawa da mutanen su wa ubudullah ma lakum min ilahin ghayruhu ce ka duk annabawa zancen su ke Allah ta kun gane wani wani shine shi wala udalika mimma yughayyiruna bihi ma faqara Allah alaihi al-ibad na daga cikin abubuwan da mutane suke canza yadda Allah ya halitti mutane ina ne min tauhidihi ta bangaren tauhidi wa hubbihi da san Allah wa ma'alfatihi da sanin Allah faftarasat kuma shayatsi sai shaidanu suka kai musu hari suka auka musu fi hadal mawdi'i a wannan wuri iftirasa sabu'i irin harin da kyalkeci ko wani daga cikin dabbobi kamar zakoki da kuraye suke wadda'abi da kyankeci suke yi lil ghanamil munfaridati ga dabba ko tunkiya ko akuya wadda ta fandare ta koma gefe ta rabu da ƴan uwanta in zaki ko kura suka bo ko kyarkeci wanne suka fi saurin kamawa su bi wancan wanda ya wari to irin wannan harin haka shaidan yake kokari ya raba dan adam da shirya kai gaskiya shaidan mugu ne ko? Domin wannan kwatancen ya isa ya nuna maka irin kwaɗayin da yake ne ya ɓatar da kai a kwatanta maka cewa irin yadda kura za ta riƙa yagar nama kafin ma ta kashe shi irin yadda take kwaɗayin ta cinye abu to haka za ka ga haka shekan yake kwaɗayin ya halaka ka kana son ka bi Allah ya ta ziga ka karka yi ya sanya maka tunanin cewa in ka zama ustazi ustazin nan za a ɗauke ka ba ƙauye ya sanya maka tunanin cewa ai kai ne za ka zama ba gidaje ba gidaje ya sanya maka tunanin cewa ya za ka zauna kana bin ƙur'anin nan bayan lokacin sa duk ya wuce ya sanya maka tunanin cewa ya za a yi ka zo kawai baka tangance ba kawai komai kawai ka zo ka yi imani da shi ka yi bincike mana duk sai ya zuga ka ya hana ka imani da abin da Allah maɗaukaki ya umarce ka da shi sai sai laula lutfullahi wallahi ba don tausasawar Allah ba wa karamuhu bi ibadihi al-mukhlisin da kuma karimcinsa da yake wa bayansa zababbu la jara alaihim ma jara ala haula al-maftunin da abin da ya gudana akan waɗancan fitinannun da aka fitina din da ya gudana akan su wa hadha alladhi jara alaihim min tawli min tawallihim an rabbihim da kuma abin da ya auku a kansu ko na tsallake ne na'am na tsallake la jara alaihim ma jara ala haula'i maftunin na karanta wannan wa hadha alladhi jara alaihim ko haka yake ko sai na ya yake na'am zai zo yana nan eh ku ne aka tsallake muku wani eh taqdimi da ta'khiri yawa yace wa hadha alladhi jara alaihim da kuma wannan abin da ya gudana a kansu min tawallihim an rabbihim na juya wa ba da juya ba da suka yi wa ubangijin su wa fatinihim kuma mahalicin su wa tawallihim li aduwwihim suka zo suka jibinci makiyin su almarid kangararre an siffanta maka shi ya kangare an siffanta maka shi makiyinka ne amma akwai mamaki ka zo kana ta bin sa kana son sa ya zuga ka ka fanɗare kuma ka fanɗare ɗin. An gane? Yawwa, wata wallihim li aduwwihim al-marid lahum wa Allah ba haka ba. Al-murid lahum ash-sharra min kulli wajhin. Al-murid ne ba al-marid ba. Yawwa, al-murid lahum ash-sharra min kulli wajhin. Wanda yake so musu sharri ta kowace fuska. Manufarsa ita ce ya so maka sharri ta kowane ɓangare. Fa kasiru don haka suka taɓe suka yi hasara a duniya wal akhira sun yi hasarar duniya sun yi hasarar lahira a duniya ba su amfana ba domin bukata ba ta biya ba wanda ya canza halittar Allah wanda ya bauta wa gumaka wanda idan yana son biyan bukata ya samu bai samu ba a lahira kuma zai samu biyan bukata babu shi saboda ya bauta wani wanda ba Allah ba haka kana son cin nasara duniya da lahira to ka bi Allah ka bauta masa shi kaɗai kuma ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai masa da'a wa raja'u bil khaybati was safqati al khasira suka dawo da tabewa was safqa da kasuwanci wanda yake an yi hasara a ciki yawa shine al kasid wanda yake ba a ci nasara ba babu riba an faɗi wali hadha qala shi yasa Allah madauke shi wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyyan min dunillah duk wanda ya riƙi shaiɗan a matsayin majibinci masoyi shi yake so yanzu an tambaye ka kana son shaiɗan kowa zai ce a wallahi tallahi ba na so amma a aikace Allah ya ce kayi shaiɗan ya ce kar kayi sai ka ƙi yin na Allah sai kai na shaiɗan shi ne abin ma'anar cewa kana son shaiɗan kuma ka riƙe shi masoyi yawwa wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina to hakika ya ata ya yi hasara hasara wadda take mabayyaniya wa ayyu khasarin abyan wa a'zam wacce khasara ce tafi bayyana kuma tafi girma mimman khasira dinahu wa dunyahu wadda ta kai mutum ya hasarar addininsa ya asarar duniyarsa wa aubaqathu ma'asihi wa khatayahu kuma ta aukar da shi cikin saɓan Allah da laifuffuka iri-iri fa hasala lahu الشقاء الأبدي وفاته النعيم السرمدي يزم سوى تابوا تهر أبدا تشقاوت تساميشي كما سنن إما دوممية الجنة تكبتي مسي حسارتها kai ɗan adam da yana jin wa'azi wannan magana ta ishe shi wa'azi kama anna kamar yadda man tawalla maulahu duk wanda ya jibinci mahaliccinsa wa asara ribahu ya fifita yardar Allah wa rabiha kullal ribihi zaka same shi cewa shine zai ci riba kowace irin riba wa aslaha kullal falah shine zai samu babban rabo matukar babban rabo wa faza bi sa'adati darain kuma zai ci nasara duniya da lahira wa asbaha qariran aini zai tabbata cikin farin ciki fala mani alima a ya Allah babu mai mai bada babu mai hana abin da kake bayarwa wala mu'tiya lima mana'ata babu kuma mai bada abin da ka hana Allahumma tawallana fi man tawallina fi man tawallai ya Allah muna roƙonka ka jibince mu cikin waɗanda ka zaɓa mukhlisai din nan da ka zaɓa ka jibince su Allah ka sanya mu a ciki wa afina fi man afaita Allah ka tsare mu daga cikin waɗanda ka tsare daga taɓewa da lalacewa daga kuma azaba ya Allah muna roƙonka ka taimake mu ka shiryar da mu mu tsaya nan lokacin yayin ko tsayi da dai an karasa wancan amma saboda sharhin nasa ba zai isa a karanta duka ba ya Allah duk wanda yake zaune a wannan wuri ina roƙonka ya Allah ya Allah ka shiryar da shi ka shiryar da mu baki ɗaya Allah ka sa babu ɓatacce a cikin mu duk wanda yake da wata karkata Allah ka daidaita shi ya dawo kan hanya Allah ka sa zuriyar mu ta miƙe akan shiriya Allah ka raba mu da duk taɓewar da za ta sa mu kasa gane gaskiya Allah ka nuna mana gaskiya ka ɗora mu a kanta mu gane ita ce mu bita Allah kuma ka sa idan mu ya buɗe mu gane ƙarya ƙarya ce Allah ka hana mu mu bi ta duk wata karkata da shedan zai zo mana da tallanta duk irin adan da ya mata Allah ka samu gane ta mu karkace mu kibinta Allah ka samu bi ta Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك